بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جوية ترمي نبي وانا درسي ميتاكين الهوى وأثره في الخلاف سنزوتيا دكما بياني جمد تاسير سا لوكت ساباني وانا مقالة تيتا الشيخ عبد الله ibn muhammad al-ghuraiman wadda ɗalibinsa professor nasir ibn abdulkarim al-aqal ya jahaza ta zuwa wannan ƙaramin littafi za mu tashi inda malam yake cewa wa aslu dalali tiba'ul hawa wal hawa kama qala allah ta'ala fi man dhammahum yace tushen bata duka shine bin san rai shi kuma san rai kamar yadda Allah ya faɗa ya zargi masu san rai yace in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawal anfus ba sa bin komai face san zace-zace da kuma abin da ran suke so walakad ja'ahum min rabbihimul huda alhalin kuma shiriya ta zo musu daga ubangijinsu wa hadha wasfun lil kuffari malam yace kaga wannan siffa ce aka bayar ta kafirai wa kullu man lahu nasibun min hadha alwasfi duk wanda yake da wani siffa daga cikin wani rabo cikin bin sarrai da bin zato baya bin dalili baya saba wa son zuciyarsa yace to falahu nasibun min mutaba'atil kufari bi qadari zalikan nasib to da gurgurdan irin yadda kake bin sarrai da gurgurdan yadda kake aiki da zato a cikin shari'a da gurgurdan yadda kake kama da kafirai a wannan babu wa qala Allah ta'ala fi haqqi nabiyhi sannan Allah yana magana game da manzo alaihi salatu wasallam yake cewa wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha Allah ya ce wan najmi na rantse da tauraro idza hawa a lokacin da yake gangarawa ma dalla sahibukum da dai wannan dan garin naku wato annabi sallallahu alaihi wasallama mutumin garin ku ya ku mutanen makka bai taba zama batacce ba wa ma gawa kuma ba akan karkata yake ba wa ma yantiqu anil hawa kuma baya magana da sarrai in huwa illa wahyu yuha lalle shi duk abin da yake faɗa wahayi ne abin wahayotowa zuwa gare shi Allah ne yake aiko shi ba sarrai yake bi ba to wannan ita ce siffa ta yabo da aka ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kore mishi bin san zuciya a wanda kuma ake so kowa ya kokari ya koyi da shi fanazzahu anid dalali wal ghawaya kaga Allah ya tsarkake shi daga bata da karkata alladainu humal jahl wal dhulm wanda su biyun nan jahilci da zalunci ke kawo su faddalu wallazi la ya'lamu alhaq batacce shine wanda bai san gaskiya ba wal ghawi allazi yattabi'u hawahu shi kuma al ghawi shine mai karkata daga gaskiya ya bi san zuciyarsa wa akhbara annahu la yantiqu an hawan nafsi kuma aka gaya mana cewa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baya magana da sarrai bal huwa wahyun awhahu Allah ilayhi duk abin da yake faɗa wahayi ne daga Allah fa wasafahu bil ilmi ya siffanta shi da ilmi wa nazzahu anil hawa kuma ya tsarkake shi daga sarrai wa muttabi'ul hawa la budda an yabi duk wanda ya sanya son zuciya gaba gare shi shine abin da yake bi babu shakka sai ya bata saboda ita zuciya ita annafsu da'iman kamar da Allah ya bada labari wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu lalle ita zuciya mai yawan ziga mutum ne akan munawa sau da ka bayar da zai mutum ya dinga bayyar ce son zuciya shi shi ne ma'auninsa sannan kuma wannan ma'aunin ya dinga dacewa da gaskiya ba za a samu haka ko an samu gaskiya su zama highly insignificant dan fasanta din da zama bayi da wani tasiri sau da ka dimmi bin son zuciya zai samu kansa a matsayin mai karkata daga barin gaskiya sawa'un an ilmin au an jihar ko dai yana sane ko baya sane akwai wanda yana sane da cewa abin da yake ba daidai ba ne amma san zuciyarsa ya galabace shi ko kuma wanda bai san cewa ba daidai bane fa innahu kathiran ma yatruku al-ilma ittiba'an li hawa mutane da yawa suna aje ilimi a gefe su bi sarransu kamar da galibin waɗanda suke bin tafarki na bata suke wanda suke bin tafarki na bid'a wanda suke da nasibiya ilimi daga cikin su suna ji suna gani za su shafa wa idan su toka su bi sarrai yanzu babu yadda zai mutum yana da ilimi ya sa abin da yake ya yadda kuma cewa ana yi wa wani wahayi bayan shekara dubu ko kuma ga wani yana ganin annabi bayan shekara 1200 ko ga wani salati da yafi da yafi da yafi na annabi sallallahu alaihi wasallam ko yafi alqur'ani kaga duk wanda yake da ilimi abinda ake ce mai ilimi na shari'a ya san wannan ba daidai bane amma zai iya jinginewa a gefe ya bi ko kuma irin wannan badakalar cewa wai babu wani hadisi ko kuma annabi bai yi bayani ba dama shi wannan ilimi ma ba sa haɗuwa da ilimi wuri ɗaya ba sa haɗuwa dama jahilci ne kawai annake shi Allah kyauta yace wa akhiran wa akhbara anna uki wa mutabi'ul hawa la budda an yadilla sawa'un kana an ilmi aw jahl fa innahu katiran ma yatruku al ilma ittiba'a li hawa la budda an yadhlima dole sai yayi zalunci imma bil qawli ko a wajen magana aw bil fi'li ko aiki lianna hawahu qad a'amahu domin sarran shi ne da cewa ya riga ya makanta da shi wali hadha hazara salafu an mujalasati man hadhihi sifatu da haka malaman farko suke tsoratarwa game da zama da mai bin sarrai dan bid'a kama kala abu kilaba abu kilaba ta yana cewa la tujalisu alal ahwa kar ku zauna da masoya rai wala tujadilu kar ku dinga jayayya da su fa inni la amunu an yagmusukum fi dalalihim dalalatihim bana da aminci akan cewa kada su zirma ku cikin batan su aw yalbisu alaikum ma ta'rifuna ko kuma abinda kuka sani su rikirkita muku shi ya daga cikin shiriritan mutanen wannan lokacin wasu daga cikin dalibai na sunna shine suka maida kokarin tattaunawa da 'yan bida a matsayin wani sha'ar kuma suna ganin hakan wata kariya ce da wani aiki na a zo a gani a cikin sunna mun sha faɗa cewa wannan ba tafarki bane imam malik yana cewa da wani ya ce mishi sai muqabala ya ce ni ina kan yaqini game da addini na ka je ka samu tunda kai kana da shakka game da naka to ka je ka samu wani irin ka mai shakka sai ku gwara kai yanzu da kake addinin sunna baka san gaskiya bane har sai yanka kwara wani wani wani batacce tukuna sannan kasancewa gaskiya ne ai ka san gaskiya ne ko to baka bukata sai ka kure shi kai yanzu misali da kasancewa kai bahaushe ne mutumin zaria sai wani bai ce ƙarya kake wallahi kai ba bahaushe bane kai asalinka kabila kaza ne ko ba zaria bane garin suka ce jama'a za mu yi muƙabala ina son tabbatar da ni dan zaria kaga ai kai kai kwata kanka lokaci sai ka ce a ka je kai ta hukarka Allah ya kyauta Allah ya baka lafiya to haka kamata a dinga yi ma yan bid'an nan amma sai ka ji mutum yana har yana shela an an isa a zo ko kuma ne tashi har ya tafi wani gari yana neman ina suke don Allah su zuwa a tattauna yana neman 'yan sanda su taya shi wannan duka bai cikin tafarkin da aka gina addini a kai saboda kuma a garin haka wannan maganar ta wato abu kilaba tana faruwa ko dai ka je ya halakar da kai ko kuma ya sa maka shuba akan gaskiyarka wancan da ya kawo addinin jahamiya jahamu dan safwa wannan ba shine abin da ya batar da shi a tarihi ya ga wasu malaman kiristoci ce zai tattauna da su kowa malami bane dama dama dan jayayya ne da suka mai tambaya ya kasa ba su amsa aka ce sai da ya kwana 40 baya sallah ya rasa mai addinin shi su ne daga baya shine ya samu wata hujja ya ya gaya musu hujjar cewa yanzu ina ransu yake dan sun ce mishi ka taba ganin Allahnka yace bai taba ganin kace to baka da Allah ke shikenan ya rude wannan magana kawai ta rude shi shi daga baya yana ce musu wai su ma sun taba ganin ransu suka ce to yana ba ku da rai suka ce muna da shi ce to alhamdulillah yanzu ya samu hujja kuma daga nan sai ya ce to duk wata siffa da ba a iya gani kawai ƙarya ce shine sanadiyan ƙaryata sifatu da yayi gaba daya daga waccan muƙabala ya bawa mutane wannan bala'in hayo ana fama da shi akan ƙaryata sifat saboda haka jama'a mu kiyaye mu kiyaye kokarin yawan san tattaunawa da yan bid'a kai da ma yawan sai ka ga videos ɗinsu sai ka ji me suke cewa kwasarin muhadarorinsu balantana kuma wanda ya ce wai bari ya sharing subhanallah jama'a mun shiga uku ga wani sabon bala'i sai ya sharing to anan wani zai gani da mutane takwas ne suka gani da kuma kai sharing mutane hamsin sun gani to ina amfani haka kuma ka iya karewa ba yace a wannan magana tana cikin tafin ibnu batta al-ibana da kuma al-lalaka'i da addari ne a cikin mukaddimar sunan dinsa malam ya ci gaba da cewa ya'ani wa qala aidan la tujadu al ahwai fa innahum in lam tadkhulu fi ma dakhulu in ma baku shiga bid'ar su ba labbasu alaikum ma ta'rifuna za su rikita muku abin da kuka sani ya'ani annan annan mujalisa sahibil hawa wanda ya zauna da dan bid'a la yaslamu min ash-sharri bai tsira daga wani sharri gaba daya sai kaga an ban mishi wani ragowar sharri mai zama da dan bid'a fa imma an yutabi'a sahibal hawa ala hawahu wa batili ko dai zama an ribace shi ya zama ya biye mishi sun zama duka yan bid'a aw yadu aw yudkhila alayhi shubhatan fi dinihi ko ko dan bid'an ya shiga maka da shuba akan addininka allazi ya'rifu annahu haqqun abinda ka san gaskiya ne sai wani dan bid'a ya shiga maka da da abin nan a ciki da wata da wata abin nan a ciki da wata shubha sai ka ji mutum kana ganin shi kamar da hankali sai ya turo maka da wani bidiyo ko wani makadai malam a saurari wannan muna so a ba mu amsa kana buɗe sai ga maganar wani batacce ne ko wani dan kalakato ko wani rafidi sai ka rasa to shine hada shi da magana kai da kake dalibin ilimi baka saurare ka balantana shi ya ji ya saurara ta ruda shi yanzu ya rasa yadda zai in kuma kace musu ku daina sauraron wannan abu sai kaga kamar wai ana tare su daga wani abu ne ka suka abu ai kamar yara ne da kullun iyayen suke cewa kanku taba wuta kanku tsallakati sai kun waiga da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tsakanin tsakaninku kan mutum ne ya hura wuta yana so ya ji dumi sai ga fari sun zo suna ganin hasken yana ture su kasa fada cikin wuta to ya kamata mu kiyaye wannan jama'a ka daina bata lokacinka idanka da kunnanka da zuciyarka da data ɗinka don kallon abin da ka san bata ne malaman suna sun riga sun gaya mana cewa rafidanci bata ne sufanci bata ne na guluwi din nan ƙur'aniyun bata ne duk waɗannan dajjalanci ne to ba ruwanka da su ka tsaya abin da zai amfani ka kawai zuciyarka ta zauna lafiya tunda kai ba masani ne ko gogagge ko ƙwararre wanda za ka iya warware shigoyinsu ba ba ka bukatar sai ka ji wannan hanyar Allah ya kyauta wa galibin abbasin ibn abbasin ya ce latu jalis ahalul ahwa'i karka zo na da ahalul ahwa fa innahum fa inna mujalasatahum mumridanil qulubi zama da su yana sa ma zuciya ciwo wa qala ibrahim an-nakhai la tujalisu ala al-ahwa fa inna mujalasatahum tudhhibu bi nuril imani min al-qulubi zama da su yana kawar da hasken imani daga zuciya wata sabbibu mahasinal wujuhi wata sulubu afon wata sulubu mahasinal wujuhi kuma za ta cire maka kyan fuskarka wata risul bagaba fi kulubin mu'mini kuma ta gadar da ainihin wato kiyayya da bakin ciki a zakatan mu'mini haka to yana cewa ai mu yanzu mun gane gaskiya da malaman mu sa ta mana rufa rufa kaga wannan ya halaka ko kun ga irin waɗannan jama'a sai ai yanzu gaskiya ta bayyana wannan abin da kuma suka suke faɗa wallahi gaskiya ne ɗan boko mutanen su suke samun kasance wannan haliyar ce ai da ana taɓoye ɓoye dole sai an bayyana gaskiya akwai hadisai da dama ba su inganta ba a cikin bukhari yanzu ga yanan su abdubar sun fito da su mu mun gane gaskiya to kaga wannan ya halaka ma jama'a wallahi sai dai sai dai addu'a kawai yana ganin wai wannan abin da ya samu kanshi a ciki yanzu na hayaniya wai wai wani new abin nan ne wani new discovery ne yadda suke a karatun boko Allah ya kyauta duk abinda malamai inda ka yadda da malantarsu ka yadda malamai ne na Allah suka ce maka kiyaye shi ka kiyaye shi in yafe maka abin nan domin su malamai rabbaniyun kullum kokari suke su samu maka da mafita da hanyar tsira to suka ce maka ga mafita ga hanyar tsira to ka bi kawai a matsayinka na wanda kai ba malami ba ko dai jahili fitik ko ɗaliban ilimi ko kuma irin da malamai ne yake cewa ruwan ilimi ya buge ka ba za ka wuce wannan matakan ba wato kai akwai dattin jahilci tare da dan wani dan wani sirki haka kadan na ilimi tare da kai to kaga dai kana nan dai bainal juhali wa tullabil ilm Allah ya kyauta malam ya sake cewa wa qala mujahid mujahid yace la tujalisu ala al ahwa kar ku zauna da yan bid'a fa inna lahum arra ka arratil jarad suna da wani wato suna da sharri shine arra ka arratil jarad kaman sharrin kazzuwa a ce za ku kwana ɗaki ɗaya da mai ƙazuwa ko ku yi wanka da soso ɗaya ko ku sa sutura ɗaya ko ku ci abinci kwano ɗaya a kwana uku kana lafiya to sai dai in kai irin wani tsohon ƙaura ne ka sha juko tukunna ƙarfe baya kama kama in dai lafiyayyen mutum ne kai wallahi za ka waye gari kama da ƙazuwa ina wanda suke makaranta allo nan sun sani dole taɓa makaranta allo ai yayi taɓa yin ƙazuwa ko in dai akwai wani kusa da kai mai ita ta fashe ta taba ka dole kai to haka bid'a take tana da sharri kamar sharrin kazuwa yani annahum ya'duna min man qarwa minhum suna suna kama wanda yake kusa da su kama annaman qarabal ajraba juriba duk wanda ya kusanci mai kazuwa tana kama shi fal arratu alifmu washarr waqad waqala muhammad ibn ali muhammad ibn ali yake cewa la tujalisu ahlal khusumat karka dinga zama da duk wani wanda aikin shi shine jayayya fa innahumul ladina yahuduna fi ayatillah duk wanda kaga dan jayayya su ne wanda Allah ya ce masu zakewa game da ayoyi يقصد قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والخافرين في جهنم جميعا wannan aya mun taɓa yin tattaunawa a kanta a cikin karatun as-sunna ina jin ku Allah ya ce an saukan muku da hukunci a cikin alkur'ani cewa idan kuka ji wannan kafircewa ayoyin Allah ko yana musu izgiri irin su wannan musussuka al-kazzab da irin su Abu Jabbaru da ire-iren su wanda ba abin da suka yi in banda izgili ga nasoshi kuma yana kamar yadda ta faɗa a wani lokaci baya wani abin da suke wa izgili a hadisi akwai fa irin shi alkur'ani ko wanda ya fi shi nauyi ma akwai su da yawa ba muhallin tattaunawa bane yanzu don ka jerin masu wannan izgilin da waɗannan 'yan bokon da ake ce ma 'yan boko aƙida masu shiga shara ba shanu a cikin harka addini da waɗannan 'yan bid'an cikin sufaye da dukkanin tafarkinsu masu murɗe ayoyi kai da duk wani wanda yake sabga shi ita ce jayayya da ayoyin Allah to karka zauna kusa da shi balantana ka saurare shi ko ka ce za ka kalli bidiyonsa ko ka ce za ka yi muƙabala da shi ka kyale shi har sai ya kutsa cikin wani zance wanda ba wannan ba in ko ka zauna tare da shi Allah ya ce ka zama irinsu hukuncin ku daya lalle Allah zai tattara munafikai da kafirai ranar alkiyama cikin jahannama ga baki dinsu so da aka karkace a ai ni ban yi ba ai saurare muke jama'a ai muna so ne mu gane ina ne makar makasarsu kai asuwa ne za ka gane makasarsu sai Imam Ahmad ma ya saki ya saka iya da waɗannan takaddaran balantana kai yanzu a wannan zamani ƙarni na 15 وقال مصعب بن سعد لا تجالسوا مفتونا فإنه لن يخطئك منه إهدى إثنتين kar ka zauna da wanda Allah ya fitne shi a addinin sa domin ka zauna da shi ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ya faru da kai imma an yaftinaka fatatba'a ko dai kai ma ya zama maka jarabawa sai ka biye masa wa imma an yu'dhiyaka qabla an tufarika ko kuma ya cutar da kai kafin ku rabu sai ya cutar da kai zama kun ji wannan wa qala yunus ibn ubayd usikun bi talatin ina muku wasiya da uku yace la tumakkinanna sam'aka min sahibi hawa kar ka bar kunnanka kar ka bada kunnanka dama ga wani dan bid'a ya zama kunnanka na sauraron sa kar ka saki wala takhlu bi imra'atin laysat laka bi mahrami kar ka dinga kebancewa daga kai sai wata mata ba matarka ba ba diyarka ba ba kanwarka ba ba kakakka ba walau an ta ƙara alihar ƙura'an kuna ta baka hadda ne kar ku keɓanci ku ya gaban mutane shine zaman lafiyanka gaida ita wala ta dukulan na ala amirin walau an ta izo kar kuma ka shiga ka zama ɗan zuwa gurin fada gurin sarki kana malami ya zama kullum kana wurin sarki ko da wa'azi ka je masa zaman lafiyarka da shi a ce ya sabga ka ya sabga sa kai taka wannan duka nusus ne daga malamai magabata jama'a da suke faɗansu akan manhaji na ahlus sunna وقال أبو كلاب أبو كلاب الجرمي يكتشوا يوسي أيوب السختياني يتشي مسا يا أيوب احفظ أني أربعة ككي هي كلمة من نقوله لا تقول في القرآن برأيك كرك فسر القرآن دا أغنن دامنك كرك مجلس تفسيري كي تبدا أبدا كغدا ما كما كتشي الله يكني وإياك والقدر أهرنك دا الدين أنك دريا ما سكوري قدر وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك in an ambaci sahabbai to karka saki baki a kansu kai musu taraddi ko da an ambaci wani wanda ya wani abin da kake ganin ba haka ya kamata ba to ba ruwanka wala ta wala tak wala tumakkinan ashabal ahwa'i min sam'ika fayanbudu fihi ma sha'u karka saurara da kunnanka zuwa ga yan bid'a su jefa maka abin da suka ga dama wannan wannan nasiha ce jama'a mai girma kwarai وقال أبو الجوزاء أبو الجوزاء شيني aus ibn abdullahi kenan aus ibn abdullah ibn khalid ar-rubai wani malami ne cikin muhaddarmai tabi'i ne cikin muhaddarmai cikin jaruman sojoji na musulunci kuma tabi'i malami cikin cikin mutanen kasar kufa yake cewa la in tujawira li an tujawira lil qirada wal khanazir ne makwabtaka da aladu da barai fi dare a ce ina kwana daki daya da su ahabba ilayya min an yujawira ne rajulun min alil ahwa ce dakin kudai da kare ko da alade ko da ko da buri ya fiye maka ce dakin kudai da dan bid'a ko an ku daya ko ko harkar ku daya wanda sai dai ka juwari kawai ko wa qad dakhalu fi hadhihi al-aya yace kuma su yan bid'a ga ayar da suka riga suka shiga wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu khalaw abdu alaykum al-anamila min al-ghayb qul mutu bi ghaybikum inna allaha alim bi dhati sudur cikin suratu ali imran yace wa idza laqukum sune wanda sun gamu da ku qalu amanna sai ai ma duka sunna muke bi wasu fatiyantoci ne kawai in an zauna za a iya maganin su wa idza khalu khalaw afwan wa idza khalaw in suka kebanta abdu alaikumul anani da minal gaizi sai su rika cizon yatsu a kanku don bakin cikin ina ma da sun yi maganin ina ma da kun halaka ina ma da su zama nasara a kanku Allah ya ce kul mutu bi ghaibikum inna Allah alimun bi zati sudur ka ce ku mutu da bakin ciki ba za ku yi kada sunna ba ba za ku yi kada addinin Allah ba za ku yi kada tauhidi ba lalle Allah ya san abin da ke cikin kira ba وقد دل على هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال ma'anar da ake magana akan jan kunnanka game da cewa kar ka saurari dan bid'a kai nesa da shi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bada wannan kaidar bainahu qala maiki yace man sami'a bid dajjal falyan'a anhu bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuni wuni guda sai dai mutum ya je gida ko ya je dauko yan sha makaranta ko ya je ya canza kaya ko ya je ci abinci ya dawo tun sallar asubahi annabi yake jawabi akan dujal har rana ta fadi har bayan isha kamar ka ce daura ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu kaga ya ga musu dukkanin matsalolin ya ba su mafita yayi bayani amma kuma da yazo cikin recommendation din sai ce to duk wanda ya rayu har ya ga dujal to ya gudu kar ya ce bari in je tunda annabi ya mana bayani bari in je in kure shi bari in je aini zan iya gane shi nabi ya ce ya gudu fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun fayatba'uhu mimma yab'athu bihi min ash-shubuhati yace na rantsi da Allah mutum zai je wurin dujal shi yana ganin ai mumini ne shi ya san wannan ƙarya ce amma ba zai tashi a wajen ba sai ya bi dujal saboda irin abin da yake bujurowa da shi na shubuhoyi za ga haka irin ko da irin masu wa'azin ƙarya din nan na turmi a kasuwa in ka ce bari ka dan tsaya ka ji me kafin ka ankara sun samu kautar shi ba wani ma sai ka sai laya a wajen baka sani ba za a ce maka ai ai qur'ani ne eh maganin sanyi ne ko maganin fitsari ko wannan jarabar da kowa sai a ce maganin maza mutane ba su da aikin banda shan maganin maza sai ka ce ga maidawa to a irin nan zaka je ka halaka ko ya je wani karatu da ka sani lafiyayye ya sa maka wani mara kyau ce to karkaje wal muta'ayyun 'ala al-abd wala siyama al-mubtadi' wa shabab wa shab abin da yake dole akan bawa musamman dan dan jigari jigari wanda ya fara karatu yanzu da kuma matasa mu matasa an yabta ida an shubahi mu guje wa duwana abu na shubaha kar mu ce sai mun karanta ko mun saurara wal jidali da wata jayayya fi dini lil asaf kuma mu ne kan gaba mu da aka ce mu guje wa abu mu ne kan gaba kafin kaga wani mutum mai farin gemu ya ce a zo ai jayayya kaga matasa wajen 30 sun ce haka kafin kaga wani mai hankali da da kafuwa a ilimi ya ce a zo ayi muqabala kaga matasa guda nawa sun yi ɗango ko sun fito da challenge sun yi bidiyo sun ce muna jiran wani in ya isa ya zo shi ma ya fito cito in kun isa mu haɗa a shafi kaza haba jama'a duk wannan abin kuma shi mu kuma daga gauga ushi muke so nan da nan aita muraƙaba aita mutaba sai ga malami yana kanta da katu na Allah sai ga 'yan mutane 'yan tsirarun ne suke saurari shi wani kuma yana suna ta muƙabala dubban mutane suna bin su Allah ya kyauta ya ce fa'inda zalika ya jirru ilar rada da wannan yana jawo mutum zuwa ga halaka sauraron shubha da jidali a addini ƙala ibn batta malam ibn batta yake cewa a cikin littafinsa na aƙida al'ibana inda ya babu ya ce babu tahaziri min suhbati ƙaumin yumriduna alquluba wa yufsiduna imana babin da ke bayani akan hani game da zama da mutane wanda sa zuciyarka cuta ko su bata maka imaninka yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man sami'a minkum bi khurujid dajjali falyan'a anhu mastata wanda da ya ji labarin dujal to ya gudu iyayensa fa innar rajula ya'tihi huwa yahsabu annahu mu'minun fama yazalu bihi hatta yatba'ahu lima yara min ash-shubahati qala sai ibn batta yace hadha qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam wannan zancen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul masduqu shine gaskiya ne abin gasgatawa fala yahmalanna ahadukum min ahadun ahadan minkum husna dhannihi bi nafsi fala yahmilanna ahadan minkum husna dhannihi bi nafsi wani wai dan ya ga shi ya yarda da kansa kada wannan ya jashi wa ma ahidahu min ma'rifati da abin da yake ganin wai shi ya sani bi sihhati mazhabihi shi ya san aqida mai kyau kada wannan ya jaka alal mukhatarati bi dinihi fi mujalasati ba'd ahli hadhihi al-ahwa kada wannan ya jaka zuwa ga kai ganganci kai sagegeduwa kai kan tafi da addininka ka ce bari ka dinga tattaunawa da yan bid'a fa yaqulu sai ka ji ya ce udakhiruhu zan je inda yake li'unazirahu dan mu yi muqabala aw li astakhrija minhu madhhabahu ko dan in je in tona asirinsa a gane shi fa innahum ashaddu fitnatan min ad-dajjal yan bid'a sharrin fitnar su yafi na dujal wa kalamuhum alsaqu min al-jarab zancen su yafi makalewa mutum fiye da kazuwa wa aharaqu lil qulubi min al-lahab yafi kona zuciya fiye da bakin wuta wala qad ra'aytu jama'atan minan nas malai ibn batta yace na san wasu mutane kanu yal'anunahum da suna tsine wa yan bid'a wa yusubbunahum da suna zagin yan bid'a fajalasuhum ala sabilil inkari suka je suka zauna da su don za su musu inkari warraddi alaihim su mai musu da martani fa ma zalat bihi mubasata ba su bushe ba suna sakin jiki da su wa khafiyal makru barnar ta buya gare su wada qiqil wada qiqul fikri kufri da boyayyen kafircin hatta sabbu ilayhi ba su ankara ba suka auka cikin irin wannan barnar dan bid'a da kana ganin shi daga gefe kana jin haushin shi kana Allah wadare da shi suka ce bari mu dinga sauraron su bari mu dinga kusantar su ai su ma musulmi ne ai su ma suna cewa suna bin alqur'ani ai tunda muna tare da su kaza kaza kaza kaje kuna tattaunawa da shi kana abokantaka da shi kana harka da shi ba za ka gushe ba sai ka ga cewa ashe shi ma mutumin kirki ne ba abinda ake tuhumar su da shi ma bai kai haka ba a hankali a hankali sai kai ka zama irin shi mafi karanci shine kai ka lalace kai dai yanzu ba dan bid'a sak ba ba kuma ahlus sunna sak kaga ya mana asaran mu ahlus sunna duk da haka ake asaran mutane da yawa da haka kawai yayi sabga ka kawai kai sabga shi kawai kai taka ba ruwanka da shi ba ruwan shi da kai wannan abun kuma yana ci musu tuwo a ƙwarya ba sa son wannan tafarkin saboda sun san shine kawai wato immunity shine rigakafi daga barnarsu karka yadda a wawantar da kai annan maka cewa wai bin su din ba matsala bane wa zakara sai malam ibnu bataya ambata cewa anna muhammad ibn sa'id al-kalbi mai tafsirin nan wanda malamin tafsiri ne da nasaba kuma dan shi'a ne maturuki a hadisi cewa kana min ahlus sunna da ahlus sunna ne fa qala yace nadhhabu nasma'u min haula'i bari mu je mu ji abin da suke fada fa ma raja hatta akhadha biha bai dawo bayan shiga shi'a shi ma wa alikat fi qalbihi ta makale akan zuciyarsa wa mithluhu kathir irinsa yana da yawa za mu saurara insha Allah gobe da safe zamu zamu karasa wannan tattaunawa insha Allah kamar da muka saba muna karatu da karfe 8 zuwa 10 so zamu yi amfani da wannan hours din muga cewa mun karasa wannan tattaunawa dama ba wai dogon taliki zamu mata ba abuwa ne da duk an saba jin su musamman da mu da muke ɗaliban ilimi a nan mun sabu jinsu za ka ji ba wai sababbin abubuwa ba ne tunatar da juna ne insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh